أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin zamu tashi akan babi na 283 to babu taharimun nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyyati والأمرد الحسني لغير حاجة شرعية وتبادي وندزي مغانا أكن هرمشي na kallon mata wadda take wato ajinabiya wato mata wadda take ba halaliyar mutum ba mata wadda take ba ƴar uwan mutum ba mata wadda Allah madaukakin sarki ya sa alaƙa ta aure za ta iya kulluwa a tsakanin mutum da ita kallon wannan mata haramun ne yanzu kuma har magana akan kallon mace ma idan mutum yana yi sai mutane suna kallon shi kamar wani ɗan ƙauye wato kamar an wuce wajen mutane sai su manta da ayoyin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya umarci maza ya umarci mata wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ya ce wa mata wa kullul mu'minati yaghrudna min absarihinna kowanne uman aya ce ba hadisi ba bare ka ce wani ya ce ma hadisin na da rauni ko da isi ne ayoyin alkur'ani ne Allah madaukakin sarki ya umarci maza cewa su ringa rinsa idanunsu ya umarci mata cewa su ringa rinsa idanunsu amma kun ga dan karamin shedan da yake hannunmu muke yawo da shi dare da rana ya ishe mu musiba kananan shedanu wanda suke tare da mu muke ta ayyuka da su wani lokaci ne abin kirki yanzu gashi nan ana ɗauka karatu da shi wani lokaci kuma a kalli abubuwa na haram abubuwan haram da ke cikinsa sun yi ninkin baninkin kai kashi casa'in da abubuwan da ke cikinsa ya fi kusa da haram da halal kaga a ciki kawai ya ishi dan adam musiba ba ma sai ka je kasuwa ba ba sai ka je ko'ina ba kana gidanka za ka yi ta ganin wato tsiraici za ka yi ta ganin mata tsirara saboda su ba su yi da gangan suke yi su sun san me za mu yi allah maɗaukakin sarki ya zama ba ruwan shi da mu allah ya tsare mu sun sani wallahi shi yasa duk abubuwan da suka san za su haɗa mu faɗa da allah sai da suka samu a ciki saboda mai sun san mu da darajarmu kenan ya zama muna bin Allah ko magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nan ne suka dara sa'a ai ai ba wai tsagoran karfi bane ba wai tsagoran karfin jiki bane kaje ana cewa nasara sahabbai sun yi nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka aiko ana nan ana nan sai da ya gallabi duniya ya ina sabon Allah sahabbai ya zama ko ina ana ambatar su ana shakkar su bai ba da komai suka yi ba da imani ne da Allah da biyayya ga Allah madaukakin sarki shi yasa maluma suke cewa idan musulmi suka yi imani da Allah da imanin su ne za su fi karfin waɗanda ba musulmi ba idan kuma suka ƙi imani to in fada ya hada su to Allah zai bar wanda ya fi karfi kawai ya tasa wani an gane hausan ko yawa kuma duk abin da ya zama na Allah to wannan karfin Allah ne kawo ko ba abin da ya fi karfin Allah shi yasa za ka yi ta ganin nasara wa man nasaru illa min indillah ba a samun nasara sai daga wajen Allah madaukakin sarki da niyya ta alheri da tsoron Allah shi yake sa mutane su yi nasara idan babu wannan kuma da mun karfin jiki wannan duk karfin ka wani ya fi ka karfi na biyan da ka kai da karfi za ka samu wani kato da ya tara ka in an wannan ne shi yasa akwai kisar wani wani mai bautan Allah wanda yana yana da'awa ya samu wani gari wanda ake bautan bishiya bishiya ake bautawa rai shi ya ɓaci ya ga yaya za a ringa bautan bishiya a bar bautan Allah ya ce tun da yana da ƙarfi bari zai je ya sare bishiyar nan haka ya ɗauko gatari ya nufi wajen bishiyar nan shi kuma iblis ya ziga su su ringa bautan bishiya faisar a sare kawai sai iblis ya fito masa a surar mutum ya tare shi ina za ta ya ce zan je na sare bishiyar da ake bauta masa ake bauta mata kuma bayan Allah ya ce baka isa ba ya ce na isa suka kama kokuwa ya kada shedan ya kada shedan physical kokuwa to uku yana buga shi da kasa shi ma ya mamaki sai ya ce to dan dakata yanzu dai kamar maganar bishiya na yadda kabar maganar saran bishiya zan ringa kullum ka tashi a bacci za ka ga dinari dinari goma za ringa sama a ƙarƙashin filanka ka bar gusawa da gaske ce da gaske kuma haka aka iya koma ya bar maganan kwana ɗaya kwana biyu yana sa masa yana sa masa da aka ɗan yi kwanaki sai dai na sa ran nan da bai gani ba kawai sai ɗauke gatari shi ne sun shaidan ƙara fitowa ce ba za ka sare ba sai ya sare yana ɗan motsi guda ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa ya ga zai sha kashi ya sha yake sha ya aka yi da na ka da ka ya ce ai da mun ka fito ne saboda Allah da fushin ana bautan wani Allah ne ya fito da kai wannan ƙarfin ne ka samu ka kaɗin yanzu kuma fushin ba ka samu dinari ba ne da haka yanzu ba abin da za ka iya yi to haka nan a cikin duk abin da ya shafi a rayuwarmu da wannan abubuwa na kalle-kalle wato musiba sai ta samu wannan al'umma wallahi gaba daya kaga talabijin ɗinnan da ka gani Allah ya isa ai ba yahude shedan yayi aiki yayi aiki yana daga cikin abin da ya samu ya bambanta mu da al'umma wadda ta gabata mu ji idan mu ya zagonye wajen kallon haram ina nufin ba yaro ba babba ba almajiri ba malami ba kowa ina nufin ta ko ina kawai kowa ya sa haram yana ta kallo wanda kuma haramun ne to kaga zuciya kuma dole ta lalace shi yasa za ka samu bambanci magabata ba haka suke ba eh zuciya tana da ƙarfi saboda tana kiyaye dokokin Allah amma yanzu abubuwan sai Allah ya kiyaye daga kan sakatarori a ofis kaga da ganga aka sa galibi in ka ji sakatariya ana daukan mace ko na ji akwai wajen ake ma da kaman wani position ne aka ce sai mata eh ba don kowa bane saboda a daga wato fasikanci ne ba wani abin da sai mata za ta iya ƙarya ne ai an gane kawai abin da ake so a yi su irin abubuwa da yawa suna nan wanda yake da gangan su suka shirya don sun san Allah baya so musulmi kuma da yazan ya kama wannan Allah zai yi fushi da shi da haka kaga shi kenan da ya yi taba sai a kwakwaɗe shi bayan da iya suna nan abubuwa tsewa wanda lalle sake hanya ce sai dai mutum yi abin da zai iya amma an riga an dasa an dasa da sita eh ajanabi da ake magana ajanabiya kaga direba yana ciki banna house boy na ciki na za ka ga direba kawai yana shiga wajen iyalin mutum dai ba damuwa direba na ne ko ba ka mani direban alhaji ne za ka ga ƙato gardi a gida wai shi ne house boy har ɗakin hajiya yake gyarawa wai house boy ne duk waɗannan haramun ne haram da kasan haram Allah ya da yadda ba hakanan ajiye house gel ka katuwar mata a gidan mutum tana yawo yadda matar take yawo wa ita house gel ce kallon ya kalle ta ya kalle haram na kallo na kuke a'a na haka ma wani na madona a'a na ga zuzuza na kama wani na faɗo wani abu yaya wallahi ya kalli haram ba ruwan Allah da maganan ita house girl ne na ba ruwan Allah da cewa shi waye akwai abubuwa da yawa wanda muna zaune ne a ciki kuma suna cikin larurar mu wanda sai dai addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yace qul lil mu'minina ka gaya wa muminai maza ya gudu min abu sarihim su ringa rinsa idanunsu kada su ringa kallon abin da Allah ya haramta shi yasa gaba za mu karanta hadisi na mutumin da yana tafiya kawai sai ya ga mata a gabansa inda ba za ba ce ka ruba ido kana tafiya ba kawai ta bullo ka bullo ka ganta sai aka ce ka kau da kanka yawa kar ka sake in wannan kallo da kai an yafe ma amma na biyu haramun shi kenan to kaga wannan shi ne ce wannan karatun ma wani ya ji kaman har yanzu ana irin wannan karatun wato abubuwan sun kwakwabe na kuma wallahi ba abin da ya kwabe wajen Allah ina ɗayan da yake wanda yanda ya ce na abi shi haka za a bi shi kuma bayan Allah na nan suna kokari kuma har gobe har jibi rana guda ka yi practice ka yi practice rana guda ka gwada rinsa idan ka kawuni ka gani za ka ji zuciyarka ta canja wallahi an gane wallahi za ka ji zuciyarka ta canza saboda shi wani abu yana da alaka ido da rai yake da alaka da zuciya eh za ka gana sa'annan wanda ka yi wannan abin don shi zai ma kyauta na farin ciki kun san ba wanda ita ya sa ka farin ciki sai Allah eh shi sa ka gaba abin da yake sa mutane farin ciki sai dai sa su yaƙe ya sa su dariya na dole amma farin ciki na rai wannan sai Allah eh Allah yake ba mutane farin ciki Allah ka ba mu zai ba wanda Allah kuma kowa ya ga dama sai ba shi ba yadda mutum yake tunani kaman kuɗi ne yake sa farin ciki ba kuɗi ba sa farin ciki mulki ba sa farin ciki da yawa suna nan masu kuɗi za su kwana cikin bakin ciki wallahi ga kuɗi amma ya kwana bakin ciki ah mutumin da ya rataye kai shi nan wanda aka ce ya hau akwatin dala ai kaga magana ta kare akwatin ne na dala dala a ciki shi ya tattaka ya ɗaura kai shi a wuya ya ture su ya shaƙe ya mutu a kaga ba maganin bai da ku ba kudi ne bai da shi ba na ba su yi ra'ayi ba ba su da rana ai ai shi musulmi musamman musulmi ba abinda zai sa shi farin ciki sai bin Allah wallahi babu shi ba wani abu duk abinda za ka gani ƙarya ne daman wanda ba musulmi ba cikin damuwa yake rayuwa wannan rayuwa da muke gani irin na rayuwa na mai tallan makilin in ka ga fosta in ana tallan abu kafin a gama ɗaukan hoton Allah kada ya san sau nawa aka ce mutumin dariyar ba ta yi ba na na haƙorin ba su buɗe ba na duk yayi a ce bai yi ba ya canza yi in ka ganshi a hoton suka ɗauka murna yake yi nan ko kuɗi aka biya shi wata ƙila yunwa yake jima lokacin da ake wannan ƙoƙarin a ɗauki hotonsa to me yasa ka ga da yawa a dirama dirama sai mutane suna so su sanya shi kaman gaske me yasa ake cewa waɗannan yara da suke ta dirama arewa sun cece mu ai ba karamin barna suka yi mana wannan al'umma da ka gani ɗan diraman nan ka gaya kowa sun cuci al'umma kuma za su haɗu da Allah an daman shi da yahuda sai ya ce ai industry ce ka gane industry wajen neman kuɗi na daman da an fito ma anan shi kenan ana an ga an kaɗe ka tunda a hanto za ka ce mutum kai ne mutum to bai san industry kuma a musulunci sai abin da Allah ya da a yi ba kowane industry ba ya cancanza musu suna sai mutum ya zama fasiki ya zama ja'iri sai a ce masa sunan shi jarumi jarumi ai ka san jarumi mata kuma jaruma saboda tsaban shakiyanci kuma haɗa kawo su gidan talbijin ana hira da su ana za a hira da jarumi ko jaruma wai ana tambayar sa wai su yi bayani yadda suka samu nasara a wannan rayuwar sai ka kalli ka rasa wace nasara suka ci to wace nasara suka ci nasarar bata al'ummar manzon Allah ita ce nasarar da ba wata nasara da suka ci bata bata al'umma kuma da yawa ana ta daukan darasi ina jin Dr. Asihi Ummatu Hayat ne na ga hotel Auke ko na tura ne a a nan kwa tura bella ta ga ya tura hoton wasu yan makaranta ko yan makaranta yan secondary musulmai suna rawa da yan mata yan makaranta an ce a bincika wato su yi zina ne kawai a rage shi kadai ya rage kuma a ce koma wata makaranta ce ka tura 'ya'yanka a ce inda za ka yi kuma hada hijabin zuwa hada hijabin su shi ɗayan hada irin hulan ahmad dila ɗin nan ina nufin ustazu ba eh ɗan ustazu wallahi wani ba sawa ake ba ne na kware wani a iya sawa gaban wanda aka yi na wasu masu sa hijabi su sata eh amma wannan din an ce makaranta ce ba yara ne kuma kuma magana ta gaskiya muna fama da matsalar rashin tarbiyya na nima a al'ummance wannan ba za mu iya musu shi wannan kowa ne in ka je jami'o'i ga university of abuja wanda suke ciki sun sani in ba yanzu aka daina ba akwai wani nudity party ƴaƴan musulmi suke shirya shi party ne da za a je a yi tsirara kai ha arna suke musu fada don me suke arna hasali abin kunya ya tabbata an ne ne yake ganin abin ya yi yawa rage da haka maganan abin nan lalle sai mu tashi eh kuma wani abin ana tura mana ne eh so ake a hargiza mu saboda nasarar musulmi dai shine a wannan rayuwar shine bi Allah eh tun da ya faɗi ya mutu bai mun Allah ya shiga cikin damuwa Allah ya kiyaye eh kuma Allah ne shedan baya so mu bi nan ne ake ta gogormaya shi baya son ne na ba Allah Allah ya raba mu da shi na'am na'am na'am na'am eh Allah ya sa dai wannan ya kamata su gyara su gyara amma gaskiya muna buƙatar gyara wato ba mu bane yanzu tsoro ba mu bane shine nan gaba kar ku manta kusan mu duka zamu mutu na eh duka zamu mutu ba wai kwanan nan ba ku yi hakuri na nuhu amma dai kaza a waye gari duk ba ma nan na sai ƴaƴan namu su ne iyaye kaga da wannan abun kuma a ce su ne iyaye to in suka hafi ƴaƴa za su yi da su na to a protocol a ku za ku yi mana daga eh ya kamata wasu su ta san mu abun eh wallahi Allah ya sauke sanan Allah madaukake sarki a cikin suratul Isra yace da ji da gani da zuciya duka wannan Allah zai tambaya akan su don tashi alkiyama sanan Allah madaukake sarki a cikin suratul Ghafir yace Allah ya san satan gani satan gani da mutum yake ko sa akwai wani glass da ake sawa ko bakin glass yawa akwai masu sawa saboda kawai su rika kallon mutane ba sai ma ka san za ga shi haka amma kai yake kallo samari na sawa yan mata na sawa za ga shi ya zo ya haka amma ga wanda yake kallo nan saboda shi kai shekarar sanan to wannan satan gani kha'inatul a'yun Allah ya san da shi shi yasa musulmi kawai ya ji tsoron Allah ya huta ba abin da zai yi Allah bai sani eh sannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul fajr yake cewa lalle hakika ubangijin ka yana nan a madakata wato duk abin da mutum yayi zai je ya da shi duk abin da kai za a je a tada Allah madaukakin sarki kuma tada Allah nan da ake ta magana fa ba wani lokaci bane mai dadewa ɗan uwanmu da suka rarrasu fa ba fa waya ake musu ba jama'a ba wai gaya musu ake yi zaku da su ba a'a kwana ne ke karewa sai a kwanta da mutum sai a tashi bayan sai mutum yana nan yanzu gobe bayan shikenan ya koma cikin ƙasa ya shiga cikin kabari idan ya yi aiki mai kyau a wannan rayuwar ya ringa jin daɗi kenan har a tashi kiyama cikin kabari in kuma yake mara kyau kaga ya shiga cikin damuwa damuwar da babu gyara Allah ya kiyaye wa nabi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam qala kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudriku zalika la mahala al-aynani zinahuma an-nazar والأذنان زناهما الاستماع استماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناها الخدع والقلب يهوي يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب متفق عليه an samu wannan hadisi daga abin hurera da Allah ya kare tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubutawa dan adam rabarsa na zina wato tabbas ya same shi babu makawa amma maluma suka ce dan adam din ba duka yan adam ba ba duka dan adam ba suka ce saboda a cikin ɗan adam wannan ya kira ɗan adam amma na nufin wasu daga ciki saboda kun ga ɗan adam akwai annabawan Allah akwai salihan akwai bayan Allah akwai waɗanda Allah ya tsare su ba sa ma sabon Allah ƙananan zunubai ma ba sa yi bare ba da haka waɗanda aka rubuta wa kuma wannan rubutu ne na kusa akwai kadara kaddara wadda take wato kauliya akwai kuma kaddara wadda take shar'iyya da haka wata kaddara wadda aka rubuta ta a cikin lauhin mahfuz to duk abin da aka rubuta sai dan adam ya same shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato idanu guda biyu zinarsu shine kallo zinan ido ba shine kallo mutum ya ringa kallon mata ko mata ta ringa kallon namiji in musulunci yana magana ba da namiji kawai yake magana ba har da mata abinda aka hana maza shi aka hana mata kada su yi sanan kulluwa zinansu shine jin magana yawa yayi ta hira da mata yana jin daɗi sai ta hira da namiji wanda yake ba muharamanta ba tana jin daɗi ko ga waƙe-waƙe na duk wanda yake sauraron 'yan matan kwaikwayo musamman na hausa na na so sunan su kenan ai kaga ba ba abokanai sun kama waka waka da rawa da namiji in inda ma gaskiya ne na zaka gane barna aka wa wannan al'umma ina bahaushe ya san waka namiji da mata suna rawa a al'adarsa wani irin bahaushe ne a ina yake na ga wanda ya san duk kowane bahaushe ai ba nan ba al'adarsa ba ce ba inda a bahaushe yake zuwa maza da mata suna waka suna rawa a ta'adar bahaushe babu wannan kawai dai sun ɗauko shi daga ta'adar indiya na shi ne suka kawo kuma kowa ya san indiya suwaye yawa mai suke bauta mafi yawan mai suke yi mafi yawan akwai musulmi a cikin sosai amma za ka tarar da wannan ta'adar nasu na bautan wani allah na fi yawa da yake ci yace kuma harshe zinarsa ita ce magana ya hannu kuma zinarsa shine ya taba abinda Allah madaukakin sarki ya haramta masa sanan kafa zinarsa ita ce ta yi taku ta je inda ta aikata wannan barna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zuciya zuciya kuma ita ce wato mai yanke hukunci tana so tana ƙauna amma al'auran mutum kuma shine zai gaskata ko kuma ya ƙaryata in daga nan mutum ya tuba shikenan waɗanta ayyuka sun zama zunubai wanda ake sa ran Allah maɗaukacin sarki ya yafe su amma bai je ya yi zina ba amma in yaje yayi zina kaga duk wannan aiki ya kaman gabatarwa ne na wanda yanzu ya tabbatar da su da kaga shikenan ita kuma zina musiba ce Allah ya tsare mu musiba ce mai naso shi yasa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce yake cewa wanda diye zina in har Allah bai yafe masa ba sai an yi masa azabar rabin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai akwai nasu ta musiba a cikin da yake ciki ita matar da aka yi zina da ita an cuce ta an cuce ta har abada eh illa illar da da yawa ba su sani ba shine kaga akwai rahin na akwai rahin daga cikin sunan Allah ana kiran mahaifa ana kiran zafi rahin ne daga rahman akwai akwai wani tausayi da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a jikin duk ɗan da ya fito daga cikin wannan na mahaifiyarsa amma ko kun san mata in ta yi zina wannan abin gudu yake shi yasa kowanne aka banta da shi yayi za ta ringa haifan yara banda ba mai tausayin ta ta kaga an ce da in aka ce da ko yanzu da zaka ji an ce da ya kashe ubansa ai akwai wani abu abinda aka sani da da ai tausayin ubansa na ai da ko kai ko ka fi karfinsa akan uban shi sai dai ka kashe shi wannan shine da sosai akan uwarsa ko me zai iya yi komai kankantar yaro Allah kiyaye in ka maru baban shi zaka gane babansa ne na ina nufin zaka ga cewa lalle kayi mallaki ka ce kuma shine da kanshi na aka ga akwai matsala eh an abin yadda iyaye suke tausayin ƴaƴa haka na ƴaƴa suke jin tausayin iyaye wannan shine in ana lafiya lau yawa duk duk uba yana tausayin ƴaƴansa duk uwa tana tausayin ƴaƴanta haka nan ƴaƴan ma kamata yayi duk da yana jin tausayin iyayensa eh to kaga kowannen aka bar mata aka ce ƴaƴan da za ta ringa aihuwa ba sun daina tausayinta ai na nuhun an cutar da ita an cutar da ita sa'annan zina bashi ne a zina dai ne bashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zina to za a yi zina da shi koda a cikin gidansa ne eh koda a kewayen gidansa dan bashi ne shi yasa kufu an nisa'in nasi ta kufun nasu an nisa'iku ku rabu da matan mutane to mutane ma dole za su rabu da matan ku Allah zai sa su rabu da matan ku dole amma ba zai zama mutum ya je yana fasikanci kuma yana taran shi nashi zuriyar sashi lafiya lau na a akwai yara shi yana son yana tsara nashi na su mutanen kirki amma ya bata na wasu na a'a ba zai yi ba da aka farkon mutum yana son ya gyara zuriyarsa kar ya yi zina wallahi ya nisance ta farkon gyaran zuriya kenan sai kaga Allah ya taya mutum tarbiya eh Allah zai taya mutum dan ba karfi ba tsini bari ma wannan lokaci eh sai addu'a sai tsaron Allah eh sai kiyayewan Allah in wayo ne na iyaye ƴaƴansu sun fi su wayo eh sun fi so wayo wani yadda ke ban labari ya ce kaga yaran nan wajen shekara yaran shi ne yan mata ya ce ba za su rike waya ba sai bayan da ya yi musu aure yake ji labari ashe ɗaya tana da waya shekara goma sha ɗaya amma bai sani ba na nufin tana da waya tana bai taɓa gani ba kaga haka take kawai ta wasa da shi ya dauka ba ba su da shi eh amma su da shi to haka kuma yaran suke shi yasa sai a tsare a yi addu'a eh amma fa a tsare domin yana da muhimmanci da yawa inda ake kaucewa kenan sai mutum ya ga wai maganan kukula ba ku labarin wani wanda ya je ya yi zina da wata yarinya wadda ba ta fita ya yi shigan mata shigan mata yake kaman kawarta yana zuwa gidan mutum kawa ta zo ashe namiji ne sai bayan da mai fara ake bincike ya aka yi shi yana gaba a fita a gidan shi ta ga tsaro sai ya ce to Allah sa shi baya fita shi ma shine ai in dai kana fita to kai ƙarya ne ka tsare gidanka ai shine ma'anar magana amma idan ka tsare sai Allah ya tsare ma eh domin komai yana hannunsa Allah ya tsare mu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الدرقات قالوا يا رسول الله ما ما لنا من مجالسنا بد آه بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم الا المجلس فاعدوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال قد البصر وكف الاذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه an samu wannan hadisin daga abi sa'id al-kudri yaga Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai wata rana yace na hana ku zama bakin titi na hana ku zama na kan teburin a ni da ban fada ba to duk inda zaka zauna dai ana wucewa kana kallo na shine rukat hanyoyi na kaga gaban masallaci na nan na gaban gida na nan duka inda kawai zaka zauna duk wanda ya fito kuma ba daidai bane wani zaka ga an kafa majalisa anguwa iyalin mutane duk wanda ta fita ya san ta ya san ta fita duk wanda ta dawo ya san ta dawo duk wanda ta so wani abu ya sani wani ai ba rayuwar musulmi bane a'a wannan zaman da mun sa mutane idan ne musulunci bai jidda ba manzo Allah sallallahu na hane ku kada ku ringa zama a bakin hanya sai suka ce ya rasulullah ba kuma muke yi ba muna tattaunawa ne in mun nan zauna muna tattaunawa wato abubuwan da suke to kun san sahabbai dai ka dai ka san ba gulma suke ba na ba sai nama mutane suke ba na suna tattauna abubuwa ne masu amfani to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tunda kun nace wato sai kun zauna to ku runga bawa hanya haƙƙinta sai suka ce ya rasulullah menene haƙƙin hanya kuma wato mun zauna a bakin hanya to me za mu yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko gaddul basar ku ringa rinka idanu duk matan da za ta wuce kada ku kalle ta shi ne fasaran gaddul basar na duk wani abin da Allah ya hana ku gani kar ku kalle shi in kuna naki na farko sannan wa kaful aza ku kame hannunku daga cutarwa kar ku cutar da kowa a wannan zama da za ku yi sannan idan an muku sallama kada ku ce hira ta dauke mu ba mu ji ba ku ringa mai da sallama nana muku sallama sanan ku ringa umarni da kyakkyawan aiki kuna umarni da mummur kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna aiki in mutum ya zo yana tambaya ina ga waje kaza ku nuna masa ya zama dai abinda kuka zauna ba abinda kuke sai aikin alheri to mafi yawan wajen zaman mu ma kowa ya sani muke na daga gulma na sai cin naman mutane na sai labarin yada labarin karya na wane balawo ne na wane wane ne haka dai abubuwan da muke furtawa wannan an ci tsiye mutum ran kiyama ba ya zai yi ta faɗi ai zamewa take in an ci tsaye mutum ran kiyama don kuma sai an ci tsaye mutum don haƙoƙin mutane ne shi yasa ba ruwanka ba ruwanka ga hasada jikkala ce abin da ake kai ba ruwanka da mutane ka rabu da mutane kawai ka kama gabanka yawa kai baka san wani barawo ba ba kowa barawo saboda me ba za ka iya tabbatarwa ba shi ne matsalar shi kuma Allah ba a masa na yawo sai ka tabbatar da duk wanda ka kira barawo sai an tsaye da karen kiyama za a tambaye ka me ya sata a ina ya sata na waye ka ce duk baka sani ba na akwai matsala ka ka ce kawai kawai har kawai ka ce ma mutum barawo na babu ba daidai ba ne wani yana nan kawai shi kawai da ya kowa ya gani barawo shi kuma kawai kowa barawo wannan ba kyau eh da haka waɗannan haƙoƙi lalle dole a tsare su وعن أبي دلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالعفنية آه أنتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم والمجالس السودات آه اجتنبوا مجالس السودات فقلنا آه إنما قعدنا لغير ما باس فقعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها قد البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم an samu hadisi daga abi dalhata zai dan sahal yadda Allah ya kara tabbata gare shi yace mun kasance muna zaune a farfajiyar wato kofar gida farfajiyar gida muna zaune a kofar gida muna magana kawai sai manzo Allah ya yi sofe ya tsaya a kanmu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce me yasa kuke zaune a bakin hanya haka a hanya inda kowa na wucewa sai kowa ya wuce sai kun cewa na ya wuce wani ya fita wani ya dawo sai suka ce ya rasulullah mun zauna ne ba wani abu muke ba muna nufin mun zauna ne aka ana dan gaisawa muna tattina abubuwa muna zantuttuka kan abubuwa sai manzo Allah ya ce to tunda dai kun sai kun zauna to ku ba da haƙƙin hanya sai ya ce na farko rinsa idanu na biyu mai da sallama na uku kuma magana mai kyau wata kun ga babu cin namun mutane eh babu zagin mutane babu wani barawo duk babu to kaga yanzu ko ka nan baka aiki nemo majalisa mai irin wannan siba na akwai aiki eh sai dai karatu suke yawa akwai inda karatu ake za littafi suka sa shi ne kaga littafi ne ba zai ba da lokacin da za a yi waɗannan maganganu ba وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اسرب بصرك رواه مسلم an samu hadisi daga jarir da Allah tabbata a gare shi ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da wato kallo na fuja'a shine kallo wanda baka shirya ba baka yi niyya ba kawai sai kaga na kaga mata a gaban ka ko mace ta ga namiji a gabanta dan duka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ka kauda ganinka tunda dai ga ta kaganta sai ka kauda idanka amma kun san wani abu yanzu kusan maza ma har sun fi matan mu kunya na yanzu in mata na ma magana kai ne kake kawo da kai ita wai an koya mata ta kalli tsakiyar idanka irin yadda ake kawa masu labaran duniya ko zan masu labaran duniya tare ne ake musu na wannan kyakkyauta ido da kaga tana yi ba ba wai haka kawai bane training ne wanda suka yi mascom a makarantar jami'a sun sani koya musu ake sai kyaf yawa iya kallon cikin idan mutane yawa ta zama tatacciyar mara kunya yawa profession ne ai na na ok to kaji sunan shi eye contact haka ake koyar da shi so kaji malaman eye contact to Allah ya kiyaye wannan eye contact waje ɗaya ne za a yi shi shine mata da mijinta so na halada Allah zai ba su ba contact ba koma me za su yi da aikin su ba su da matsala amma bayan nan ai ko da yaya da kani ne akwai kunya misali duk sauran ai akwai kunya kunya ai addini ce yawa amma wannan su ne Allah madaukakin sarki ya ba su dama ya wanda bai ba kowa ba a tsakanin mutane وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتجبا منه فقلنا يا رسول الله ليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميواني أنتما ألستما تبصرانه rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih an samu hadisi daga ummu salma uwar mu'mine matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa mun kasance na kasance ina lidan nana maimuna wato ita da ummul mu'minin maimuna suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin gida suna zaune ta ce sai ga ibn umu maktum ya taho ya zo ya yi sallama kuma an mar izini ya shigo ta ce a lokacin ma an mana umarni da mu ringa sanya hijabi mun san da kafin zuwan bayan ayyako annabi sallallahu alaihi wasallama da ba magana hijabi ana ta yawo haka kafin Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta hijabi ta ce to a lokacin nan an saukar da aya ta hijabi an mana umarni muna zaune muna ga to shi makaho ne na makaho muna gida ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya shigo sai manzo Allah ya dubi ya ce to maza ku je ku kare karshen ku ku je ku ku buya kada ya ganku a suka ce ya rasulullah ai makaho ne baya ganin mu shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku kuma ku din makafi ne an gane yawa ku din ba wato ka kenan su ma mata umarnin da Allah ya musu na na kada su riga kallon maza yana nan kallon haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ku ba makafi bane ai ku kura ganin sa da haka ku tashi wani hadisi ne wanda imam abu dauda da imam tuni suka rawaito وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المراه الى المراه في ثوب واحد رواه مسلم an samu hadisi daga abi sa'id ya dala kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada namiji ya ga al'auran namiji kuma kada mata ta kalli al'auran mata sannan kada namiji su zauna su kwanta a a cikin bargo jikin namiji na taba namiji sannan kada mata su kwanta a cikin tufafi guda jikin mace na taba mace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga duk abin da zai jawo al'umma su suna sai da manzon Allah ya hana ta sallallahu alaihi wa sallam da aka yi watsi da su kuma shike yanzu zaka samu mutane wanda ba su karanta musulunci ba ko ba su yi wa'azi ba sai kaga kato da kato suna wanka sun tube dirara in ka taba su ai duk maza ne ina nan wai hujja ne ina wai shiya wai duk maza ne ko kuma katuwa da katuwa ta ce duk mata ne ai to duk wannan haramun ne akwai la'anar Allah madaukakin sarki a cikin duk mutumin da ya bari aka ga tsiraicinsa in dai ba iyalinsa ba eh in ba larura ba in ba iyalinsa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nazara la'ana Allahu nazira wal manzura ilayhi Allah ya la'anci ne gallan tsiraici Allah ya la'anci wanda ya bari aka ga tsiraicin sa daka abu ne wanda yake ba kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye alhamdulillah
Thank you.
Allah ya kiyaye ayar da ba ridda ridda ce inda mutum ya yi ridda wadda shari'ar musulunci ta tabbatar da ridda ne ridda da hausa fa shi ne mutum na musulmi ya bar musulunci na shi ne da duk wanda ya yi wannan aikinsa ya lalace aikinsa na alheri ya lalace daban shi ne matsalar to aka yi kasar yayin da kai to na ai in na ce ma inda ya ridda ce yayin da yayin ridda ridda ridda ce yawa shi ya sa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace za wayi gari lokaci wani zai zo mutum ya zama da safa da anya asuba da shi yana mumini kafin yamma ya zama kafiri wani yamma yana mumini kafin washe gari ya zama kafiri in har ya tabbata ridda ne ai irin ko ce irin ridda ce shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana dan mu kiyaye ne ai don karka yadda ka abka akwai kalmomi na rija wanda mutane suke fada ba abin da yake maganin su sai karatu sai kuma addu'a mutum ya san iyakarsa ya san matsayin Allah san matsayin manzan Allah sallallahu sallama sai ya san nogo area na abin da ya shafi Allah shikenan sai ya tsaya don me in ya sake sai ya sai ya fice eh Allah ya kiyaye eh na'am amin Na'am. La da da. Mm. ema lokacin da ake sha haske ba yace mutanen da suke zaune a jamusa ko a bakin hanya sai wani zai tambaya sai ya tambayi wani waje misali a ce gidan giya ne yace idan la'ina ne gidan giya misali to shin za ku gaya masa za ku gaya masa mana shi da an ce koyi masa kyakkyawan zato watakila zai je hana su shan giya na? na? don mutu ya zuwa ce ma ina gidan giya suke nan sai ka ɗauka zai je shan giya na? da yawa wani kwatanta aka masa da gidan giya na? yana faruwa na? me yawa wani haƙe sadaka ce ina nan a bakin gidan giyan nan na misali ka zo ka karɓa so ba kowa da iya tambaye ka waje mara kyau za ka ɗauka wai shi ma aiki zai je yi ba ba daidai ba ne ma ana son muwa mutane da sun alheri eh da sun alheri Allah Allah a wancan ayi mun gawa wato akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi masa magana akan waɗanda suka rasu iyaye da suka rasu sha wani sadaka wato za a yi musu ya ce a shayar da ruwa amma ya tabbata in wannan ruwan bai kafe ba ne in ya kafe to sai a gyara don a ci gaba da da ya ci gaba rijiya ta tsaya ce a ayi wata yasa in motabon ta yanke ka je ka biya kuɗin ruwa na ya ci gaba da zuwa ladan ka ya ci gaba shine amma ba ruwa ba ladan ka ya tsaya ba daman shine ake sha ana baka ladan mm Allah Allah alaikum assalam Allah da amin ba daidai wani kuskure ne shari'a musulunci ba ta yadda ba in ka ga yi haka sai ne babi na larura larura musulunci ya san larura amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in yace wa durbuhum alaiha wa hum abna'u ashirin sai yace wa farriqu bainahum fil madaji ku umarci 'ya'yanku da su yi sallah lokacin suna 'yan shekara bakwai ya ce idan suka kai shekara goma ba sa sallah ku da ke su sai ce kuma ku raba musu wajen kwana ‘ya'yan kuma raba musu wajen kwana maza da maza a raba musu wajen kwana mata da maza mata a raba musu wajen kwana maluma da suka yi ta sharhin hadisi aka yi ta musu fatawa akan yanayi da karanci da talauci da tsaki ba yawa suka yi ta magana in an samu dama in daki ya zan ba a iya raba shi ba to a raba gado idan gado bai rabu ba a raba katifa in ba ta rabu ba har suka ce a raba mayafi sa'annan kan wannan a tabbatar yana nan tsabar da tana can duka ai matakai ne na abinda tun da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to in ba a yi ba akwai barna na ita ce ake son a kiyaye shi ne kawai Allahu ala ba wace ka yi ba sallu ala nabi kare Allahumma salli ala sayyidina akan mu tashi ne Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid akwai bayan Allah da jiyan muke addu'a an sace su har yanzu dai ba bayanin su Allah madaukakin sarki ya dawo da su cikin iyalan akwai wani shi ma da aka dauke shi Allah madaukakin sarki ya dawo da shi gida lafiya masu dauke mutanen nan Allah madaukakin sarki ya hana su ya Allah madaukakin sarki ya hana su mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu a gidanmu Allah ya tsare mu a wajenmu Allah ya tsare mu a ko'ina karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظه هو أرحم الراحمين والله خير حافظه هو أرحم الراحمين والله خير حافظه هو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين